بالمعاصي أن يصب فذنبي عظيم والجرائم لم تهن فيا رب إن لم تعف عني فمن يمن دهور تقضت بالذنوب ومن يكن عليه ذنوب فالشفيع محمد بطول قصيدي في مديه محمد بلغت من الآمال غاية مقصدي فما زلت فيه بالمدائه أبتدي ضروني وأخذي في مدائه أحمد فقد لذ لي في فقد لذ لي في مدح أحمد ما أخذ زناد افتكاري في المديه قدحته أضاءت به الآفاق حين وضحته فها كل ما عندي لكم قد شرحته ذهلت فلا أدري إذا ما مدحته أفي روضة أم جنة أتلظظ هو المصطفى من لا يقوم بشكره وموسى تمنى أن يفوز بأمره أتى نشره لم يبق ذكرا لحصره ذكي إذا هب النسيم بنشره تيقنت أن المسك منه أن, أن المسك منه منفذ صوار صوار صوار ثنائي بالأبير مكرمد وذكر جميل للنبي محمد فكم غاله يا قوم في الخلق من يدي ظراه بهذا اليوم عال في غد لواه بكل النبيين لوذ فهمتنا بالمصطفى أي همة وحرمتنا تعلو على كل حرمة سما قدرنا لما أتانا برحمة ذهبنا به نعلو على كل أمة فعنا الأولى والإز والمجد يؤخذ بدا الوجد منا للحبيب يهزنا وأشواقنا وأشواقنا نحو الأفيق تلظنا نحو الأكيك تلظنا ونحن نشاوى ما بدا قط عجزنا
قط قط با يعني
ما بدا قط عجزنا ضوائب رايات الحبيب تعزنا تعزنا تعزنا فأصيافنا أيدي أيدي الأعادي تجظظ له نائل أما الأنام بأسره فلا واحد إلا يلوذ بشكره ونحن جميع طائعون لأمره ذيولا صحفنا افتخارا لفهره لنا كل باب للمفاخر ينفذ
إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس uku ga watan rabi'un Sani, hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu daidai da sha tara ga watan goma sha daya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafi na luga da kuma yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da littafin da ake kira takhmisul qasa'id al-wutriyya da aka sani da wutiriya wannan darasi shi ne darasi na 22 cikin jarangiyar karatuttuka wanda littafi mai albarka da za mu tashi shafi na 43 kamar yadda a mala ya karanta a hawa yau dai yana ci gaba da yabo da kirari da bayyana martaba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wadda allah maɗaukin sarki ya yi masa ya ci gaba da cewa asa ya yi kusa asa a nan bi ma'ana ƙaru ba ma'ana ya yi kusa an ya sun ya ba mu kariya ko ya kiyaye mu waye man bala na bil ma'asi wannan da ya jarabe mu da ayyukan sabo shine Allah subhanahu wa ta'ala to yayi kusa ya tsare mu ya kare mu daga sake fadawa cikin wayannan musibu din wannan kamar fata ne mutumin da ya samu kansa cikin yanayi ko wani hali mara kyau to bada ne ya yanke tsammani sai ya yi kaunar samun rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala to shi da ya ce asa an yasu ya yi kusa ya tsare mu man wannan da balana bil ma'asi ya jarabe mu ai ibtalana ya jarabe mu wa ikhtabarna bil ma'asi ya jarabe mu da aikata aikin sabo kala-kala daban-daban ya ce fa zan bi zunubi na ni ibn rushaidin azimun mai girman gaske ne zunubi na mai girman gaske ne ya ce kuma wani jara'imu kaga su zunubai laifuffuka lamtahun ba su yi sauki ba mama ba su sauƙaƙa ba domin duk abin da in ka yi ƙarshe zai jayo ma azaba kaga ba abu ne mai sauƙi duk sanda za ka yi zalunci ko yaudara ko ƙarya ko saba ga haka irin su shirka kafirci munafunci to wannan ba abu ne mai sauƙi ba idan an an yi la'akari da abubuwan da za su haifa shine fushin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma azabarsa to shine wal jara'imu aga su zunubai masu girma lam tahun wato ba su yi sauki ba fa ya rabbi ya kai mahalicci na illam ta'fu anni in ba kai min afuwa ba ba kai min rangwame ba to fa man yamun waye zai min baiwa wane ne zan samu wannan baiwa a wurinsa ta yadda ni zai min afuwa in har ya Allah ya Ubangiji na baka tausaya min ba ba kai min rangwame ba kaga wannan shi ake bukata duk sanda bawa ya fada yanayi mara kyau to ya tuna da mahaliccinsa ya tuna da Allah subhanahu wa ta'ala famanyan daga almannu ne shine baiwa sai ce duhurun jam'u da harin ala wazni fa'ul duhurun wasu irin zamunna ne lokuta taqabbat biz zunubi waɗanda sun ƙare tare da aikata zunubai a cikinsu ma'ana lokuta na sun ƙare tare da aikata zunubai a ciki sai ce wa man yakun alaihi zunubun duk mutumin da ya kasance akwai zunubai a kansa to ya ce fashafi'u muhammadu wanda ake fata ya cece shi annabi muhammad ba wani waliyi ba fashafi'u muhammadu to shi ne ake fatan ya yi ceto ba wai wani waliyi ko wani mutum na ba a ce zai yi ceto ba domin babu tabbacin zai yi ceto din sai an je kiyama din amma a nan duniya ba mu iya gane cewa wani na ceto wani na ceto in ba manzon Allah ba ne shi nan dalilai sun tabbata akan cewa zai yi ceto amma malaminka ko shehinka ko waliyinka ko ma wane ne shi to ba wani dalili na cewa shi karan kansa zai yi ceto abin da ya tabbata salihan bayi za su yi ceto to wa ya sani shehin naka yana cikin salihan bayi kaga sai an je can to wannan shine da yawa mutane ba su gane ba to sai ce bi tuli kasiri bi din nan ba usababiyya ce ma'ana a dalilin kasidodi na na waƙe da nayi kasiri daga kasida ne ma'ana saboda dogayen kasiduna da nayi fi madihi muhammadi game da yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to balagtu na kai ga gayata maqsidi ƙarshen manufata min al'amali daga cikin gurace-gurace na dama ni babban manufata shine in yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma na yabe shi na yi kasidu dogaye su ne waɗannan da muke karantawa eh alqasaidul wutriya to yace duk wata manufa duk wani abin guri na wani riga na na kai ƙarshen sa yanzu kawai abu guda nake nema in haɗu da manzon Allah ranar tashin kiyama in samu cetonsa fama ziltu fihi kuma ban gushe ba fihi game da manzon Allah abtadi abtadi ina bayyana wa bil mada'ihi da yabe yabensa ban gushe ba ban gama ba don kakkaje na ce ai na yi dogayen kasidu sai ka ɗauka ko na tsaya na a'a ban gushe ba kullum ina ta bayyana wa abtadi ina ta bayyana kasidu da yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam banda wayannan akwai wasu sai ce zaruni ku kyale ni da akwai wasu da ke zargin shi kai yabe yaben nan naka yayi yawa kasidun nan naka sun yawa sai ce a zaruni ku kyale ni ku kyale ni wa akhazi da wannan mariƙatawa da wagga mazhaba da nare ka ku kyale ne da abita ta yabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi madaihi ahmadi a cikin yabe yaben annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bar ni ita tai faqad lazzali haqiqa yayi dadi gare ni ma akhazu wannan marikani kan ta min dadi ba ne da matsala in kai kana ganin wahalar banza nake yi to ni dadi ta yi min faqad lazzali ma akhazu wannan marikat ta mazhaba ta hanyar yabo ga manzon Allah ta yi min daɗi fi madhi ahmadi ko ahmada akan yabon annabi sallallahu alaihi wasallama zina duftikari kyastu na tunani na mun san kyastu ko ko mu ce ashana eh ashana ana kiranta da azzinadu kyastu shi ma ana kiran shi da azzinadu a larabci duk wani abu wanda dai an balle shi haka zai fitar da wuta ana kiransa azzinad asalin shi shi ne don dama ita wannan wuta da muke amfanin da ita asalin ta duci ce daga duci an ka samu wuta akwai duwatsuna da ake amfani da su waɗanda tun wancan lokaci da su ake hashin wuta da su ake kuna duk abin da za a kuna da zara aka buga su sai su fi da wuta shi kenan to wannan dutsen shi ake kira azzinad to sai zallan rabawa duk wani abu ma wanda za a kyatta shi za a balle shi ya ba da wuta ko kyastu ko a sha ladan kiran shi da zinad to zina duftikari eh wato kyastu na tunani na qadahtuhu na riga na kyatta shi fil badihi a cikin yaman annabi sallallahu alaihi wasallam eh na kyatta wannan eh to da na kyata me ya faru ce a ba'at bihil afaqu sai ga sararin duniya gaba ɗaya ya haske ko ina haske ya bayyana kamar da kasa a cikin ɗaki da ka balla a shana ko kyastu sai haga haske ya yi to sai ce hina wadahtuhu lokacin da na bayyana shi lokacin da na bayyana wannan yabo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi to wannan kinaya ce akan ya kamanta abin nan fikira ɗin shi ko ƙwaƙwalwar shi da kyastu ma'ana duk sanda zai yabi annabi kawai sallallahu alaihi sallama sai ƙwaƙwalwarsa ta yi ta bashi saƙonni yana ta faɗin wasu kalmomi masu kyau na jinjina ga annabi sallallahu alaihi wasallam to irin yadda kwakwalwa take ba da sako sai ta yi kama da da kasa an kunna kyastu wajen bayar da haske da kuma bayin bukata sai ce faha ma'ana intabihu ku faɗaka daidai yake daga ce intabihu ya jama'a to shine faha faha ku faɗaka ya ku jama'a kullama indi duk abin da a wurina lakum naku ne ku masoya yana nufin annabi da jama'arsa ƙari sharahatuhu kuma haƙiƙa na riga na bayyana shi na riga na yi sharhinsa ni duk abin da a wurina to naku ne ba da kowa ba ne so da haka shi gaba ɗaya komai nashi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma akan haka zuhiltu an ɗimautar da ni ba na cikin hayyacin kaina fala adari ni ban sani ba idza ma madahtuhu a lokacin da zan yabi manzon Allah shin a fi raudatin ina cikin wata fadama ne wani dausayi ne atalazzazu nike jin daɗi am jannatin koko yana cikin aljanna ne daɗi ya kai daɗi shi duk sanda yake yaban annabi to gaba ɗaya ma ya fita hayyacinsa sai ya ji kamar wata aljanna ce yake ciki sai ya ji kamar wata hadama ce yake ciki shine rauda huwal mustafa shine abin zaɓi sallallahu alaihi wasallam man za ya kuma bi shukuri waye zai iya tsayuwa da cewa wai ya gode ma manzon Allah akan ni'imar da ya masa mutumin da ya zo ma da addini ka zamo shiryayye saboda shi sallallahu alaihi wasallam to me za ka yi ka ce ka gode masa babu kai in baka sani ba wa Musa annabi Musa kalimullahi tamanna an yafuza bi amri shi ma sai da ya gurin ina ma da a ce ya rabauta da umarnin manzon Allah a ce shi ma ya karbi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa da kansa tamanna an yakuna min ummati Muhammad to bale kai kai da haka ci sa an yi ga ciki al'umma annabi kuma ka lalace hmm baka gode ba ne da Allah ya baka ba to kaji hadda hadda annabawa ata nashruhu in baka sani ba kamshin manzon Allah ya riga ya zo ya zo lam yubuki yubuki ne bai don miliya lam yubuki zikiran kuma wannan kamshi bai bar wani ambato ba li hasrihi saboda ya riga ya game ko'ina da ko'ina ma'ana ya riga ya takaici komai wannan kamshi na annabi sallallahu alaihi wasallam zaki zakiyun annabi mai tashin kamshi ne shine ma'anar zakiyuwa bizali akan ce zakiyun ana nufin mai abin nan tashin ƙamshi akan ce zakiyin kuma ana nufin mai tashin bela bela ta wuta wannan an gane yawwa aka ce zakiyo ana nufin mai kahin basira duk lafazi ne da ake amfani da shi to amma na abin da yake nufi mai tashin ƙamshi iza a lokacin da habban nasim iska iska asuba shi ake kira da annasimu a lokacin da iskan asuba ya kada bi na shirihi da kamshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ta yakantu sai da na samu yaqini annal miska cewa shi karan kan shi turaren miski to minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake eh kuma munaffazu daga can ne ake fitowa da shi saboda turaren miski ma sanadarinsa manzon Allah hasken kamshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kamshi ya riga ya to gaba ɗaya rayuwar manzon Allah suwaru sana'i jika jakata ta yabo suwaru hmm? jika asalinta jika ce wadda ake sa miski a ciki eh an gani ake sa turaren miski a ciki saboda asalin miski da jinin barewa ake yin jinin barewa da shi ake hadawa ana turarin miski to lokacin da aka ɗebo shi akan sa cikin wannan jakat wannan jaka ita ake kira suwaru suwaru sana'i jakai yabota muƙarmadi abin garwayawa ce bil abiri da turarin da ake kira abiru shi ma wani kalan turare ne abir turare yana da suna daban-daban akwai miski akwai abir akwai ambar da makamantansu sai ce wa zikirun tare da haka kuma ga ambato jamilun mai kyau lin nabiyyi muhammadi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ke cewa fakamza da yawa za wannan ya kasance min yadi na baiwa da kyaututtuka fil khalqi ga halittu ya kaumi ya ku mutane mana da yawa baiwa nawa aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda ta zo ta samu halittu na Allah subhanahu wa ta'ala wannan bai kyarguwa za a tsaya a ce a ta bayanin ni'imomin annabi da kyaututtukan annabi ga al'umma ba su da yawa wannan kam ɗin khabariya ce an gani min yadi yadu anan an-ni'ma wal fadlu wal ihsan wal karam shi ake nufi da yadu ana amma zurahu tsololuwar darajarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsololuwar darajarsa bi hazal yaumi a wannan yini na duniya alim maɗaukaki ne kuma wafi gari har da gobe ma saboda haka annabi ba sai gobe da yake da daraja ba a'a nan duniya mai daraja ne gobe ma mai daraja ne darajarsa madaukakiya ce alin ce akan kowa liwahu tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bihi a dalilin manzon Allah kullun nabiyina dukkanin annabawa luwazu masu neman malaba ne su ma suna son su zo su ɗallaɓe ga wannan tutar shi ne tuta a shafa'atul uzma ceton nan babba da Allah zai bashi to wannan hatta annaba sai sun ci alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama an gani fahimmatuna ƙoƙarinmu bil mustafa game da annabi sallallahu alaihi wasallama abin zaɓi ayyu himmatin ya kai duk inda ake kai wajen himma ya kai makwara mu inda kana magana game da manzon Allah to mu masu himma muke kuma himman nan ta kai makwara ta kai duk inda ya kai a kira ta himma kokari wa hurmatuna kuma darajanmu ta'alu koyo shi tana ɗaukaka ala kulli hurmatin akan dukkanin wata daraja wadda ba tamu ba me yasa saboda ni saboda mun ci albarkacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ka zauna mana sama kadaruna darajar mu ta daukaka lamma atana bi rahmatin lokacin da yazo mana da rahama zahabna bihi zahabna muka yi tafiya bihi a dalilin manzon Allah na alu sai zan muna ɗaukaka a ala kulli ummatin ko ala kulli ummatin muna ɗaukaka a kan sama ga kowace al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas to haka yan ana magana al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to kowace al'umma ƙasa take ta manzon Allah ita ce gaba kamar yadda ana maganar daraja daga cikin manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sama yake ga kowa sai ya ce fa'anna al'ula wal'izu wal-majdu ya ce da al'ula darajoji wal'izu da buwaya wal-majdu da girma waɗanga abubuwa guda uku dukkaninsu yi uhazu anna ana karɓar su ne daga gare mu mu al'umma manzo Allah duk wanda haka ya samu daraja ko ya samu falala to sai dai ya zo wurin mai nema mu ba za mu je wajen shi mu nema badal wajidu bege ya bayyana minna daga gare mu lil habibi ga manzon Allah ya huzzuna yana girgiza mu duk sanda shauki da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo mana to za ta dinga motsa zukatan mu shine ya huzzuna tana motsa mu wa ashwaquna begenmu yake cewa taluzzuna ita ma tana motsar da mu na hawa al'aƙiƙi a katannin wurin da ake kira al'aƙi sunan wuri ne a madina al'aƙi an gani wasu kuma suna kiran madina ɗin karankanta da al'aƙi amma dai ismul makani kuma har yanzu yana nan la zala wala ya zalu har yanzu wurin yana to shine yace begenmu shauƙuƙukan mu taluzzuna tana motsa mu na hawal aqiqi a bangare a jiha din wurin da ake kira al-aqiqi a cikin Madina wani hanu muna shawa muna masu maye shine ne kamar ka ce eh sokara hmm shine nashawa ba nushawa ba nashawa muna masu maye ma ba da ƙattu ajizuna kuma gajiyawa mu ba ta taɓa bayyana ba dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun mu gajiyayyu ba kuma game da al'amarin manzon Allah mu masu maye muke komai ba ma gani ba miji ba ma gani zawa ibrayati shugabanni na tutocin alhabibi masoyi sallallahu alaihi wasallama to izzuna tana girma tana ɗaukaka mu tana ba mu matsayi sosai sai ce fa asiyafuna su kuma takubban mu tujazzibu tujazzibu bi kasri zal zalun na farko tujazzibu tana daddatse ai aidil aadi hannayen makiya su ne kafirai takubban mu tujazzibu tana karkatse aidil aadi hannayen makiya su ne kafirai irin su abu jihal na makamantansu lahuna ilun manzo Allah yana da kyauta ammal anama wadda ta game dukkanin halittu gaba daya bi asrihi gaba daya ai bi ajma'i sai ce falawa hidun ba wani mutum daya illa bi shukurihi face da gode da gode ma ni'imar sai ya luzu yake neman malaba kowaye sai ce wa nahanu mu jami'un gaba ɗayanmu ta'i'una li amri mu ba su biyayya ba ke ga ubannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a annabi shi magana a ce mi wai mun saba a'a to menene amfanin soyayya kenan ai innal muhibba liman yuhibbu muti'u wa min alamati hubbil mustafa tab'un bainal amri wan nahyi la min qawli kadhibin bi fami haka mai atiyatul maudi ya faɗa to da haka in ka ce kana son wani to alamar son in ya ce yi kaza ka yi in ya ce ka bari ka bari ba ya ka zo kana da awa mu ne masoya manzon Allah amma kuma kana saba ma manzon Allah ne to wannan soyayyar taka ƙarya ce domin innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda yake son mai masoyinsa to ya ne masa biyayya ya ne masa da'a to saboda haka soyayya kaɗai ba ta yi dole sai da biyayya biyayyar ita ce alama cewa son ka na gaskiya ne amma ya za a kana saba ma annabi kuma kana da awarwai kai kai ne masoyin manzon Allah ta asil ilaha wa tuzhiru hubbahu kana saba ma Allah ka kuma kana da cewa wai masoyin Allah kake kaga ba zai yi ba ko yau ko mata ka tace tana son ka amma kullun tana saba ma kai za ka yi ta da wannan son to wale annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine yace wa nahnu jami'un ta'i'una li amri shi manzon Allah wajibi ne a yi masa biyayya dole ne sau da ƙafa ido rufe ake masa biyayya in ya ce a yi a yi in ya ce a bari a bari sai ce zuyulan sahabnaha ya ce zuyulan akwai wasu jam'u zail mun sa a zail ko jela jela an ka ce walami abin da kai ko eh a san jela ba a abin ne ba jela ba ne tsawon kai kai ba ba ba wuce kake ba eh ba wanda ya san jela eh a wannan suna ne bindi eh jela eh ba tela wurin ga eh ba tela to ai teloli suke ne za in ana suke yin jela misali in an kai ɗinki ba ku gani na ba ku saurara in ba ku sani ba a sanar da ku me kake rage ma ka sani ake ta tambaya kuma ka lahi eh sai da aka ɗinka zane to shi ne can ƙasa sai a yi mai zela da wata ƙawa ko wani zare ko wani abu na daban wanda da ka zo da ka kalla za ka bambanta wannan daban abinda a sama gare daban to wannan na ƙasa shi ake kira zela at-tazil ba abin da yake ai larabci ne at-tazil shi ne ka isko abu sai ka zo ka ƙara abu ƙasa gare wanda zai ƙara mai tsawo shi ake kira jela da teloli na yi ne ko ba sai mafi yawanci musamman kayan mata da shi ake kira jela malam babin di ba to ya ce jeloli sahabna hamun sake su ƙasa iftikhara ma'ana mu dukkaninsu masu jela ne mun saki wannan jela ƙasa iftikharin saboda takama lifakharihi eh ga takamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu muna takama ne saboda takaman manzon Allah eh mu ma muna nuna cewa mu ma manya ne hmm to duk dai wannan kinaya ce na ya nuna mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama muna da falala muna da daraja sakamakon falalar da Allah ya ma'anar sallallahu alaihi muna da daraja muna da kima muna da fifiko sakamakon fifikon da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh kamar yadda sifa ce tun zamanin larabawa din in kaga mutum ya sake jela a ƙasa to alama ce na cewa shi babba ne shi yasa a wancan lokaci sarakuna ke yi ƴaƴan sarakuna ƴan galadimomi da sauransu suke yin wannan can da makamin musulunci ma akan yi ta da alhariri da makamantansu akan yi ta kamin musulunci ya zo ya haramta hariri ga maza amma har yanzu larabawa su ba su wuce ba musamman mata suna yi to wannan shine abin da yake nufi saboda haka kinaya ta yayi a nan lana kullu babin muna da kowace irin kofa yunfazu kofar da ake buɗe ta lil mafakhiri domin bayyana duk wata irin takama mana duk wata kima duk wani girma duk wani nuna kasaita to muna da kofarsa kuma kofa kuma ana buɗe muna ita saboda haka ba wani wanda zai zo ya ce wai wai shi yahim ko shi kirista ne ko shi ba yahude ne ko shi ba maguje ne bai da wannan sai dai ya karba daga gare mu mu ba shi amma ba wai mu mu zo mu karba daga gare shi in ga abin da aka yi aka siya mu an waye gari musulmai suke zuwa suna ɗauko abubuwan kiristoci alyahudu wan nasara suna tara abubuwa yahudu mi gare shi bai da komai kai ya kamata ya kwaikwaya to yanzu an waye gari mu ke kwaikwayon su suturar su maganar su komai nasu rayuwarsu gaba ɗaya to mala ya ce mu ba irin wayannan muke ba a mu muna da duk wata kowa da ka sani ta takama to muna da ita to wurin wa za mu je kuma eh ai ba za mu je ko ina ba ko to Allah ya kyauta saboda haka ibn rushayd Allah ya saka musu da alkhairi ya zuba abubuwa da yawa wani sati in man dawo sai mu sai mu ci gaba ko? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته